أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara jinjina masa wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku a wato wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi wato ko yadda ake haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi tare da salati da tsira ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da alayensa waɗanda suka yi imani da shi da kuma sahabbansa gaba ɗaya da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki wato nagari bayan wannan ‘yan uwa musulmi kamar yadda muka sani wannan shine darasin mu na 76 a cikin wato wannan darasin halaka ko darasi kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko shine littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na al-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to kamar yadda muka sani cewa muna bin jerin ayoyi ne muna bin jerin ayoyi kenan idan wannan ya kawo wannan aya ita ce kan jerin aya da ita muke farawa domin mun haɗa littattafai ne guda biyu da littafi guda muke bi da zamu bi kawai jerin ayoyinsa ina fatan an fahimce ni to yau zamu tashi ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أقرقشن آية تقريد أكو أقرقشن مسألة تستين دترا مالن يتي هذه الآية الكريمة وانا آية مي درجة توهم واتو قوله آية مسألة تستين دترا قوله تعالى fadar Allah subhanahu wata'ala la tudrikuhu al-absar wato rishkai gani baya rishika Allah al-aya suratul an'am aya ta 103 malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tuhimu anna Allah ta'ala la yura bil absar kamar tana nuna ba a ganin Allah da gani wa qad ja'at ayatun ukhra waɗansu ayoyi sun zo daban ta dullu ala annahu yura bil absar suna nuna cewa ana ganin Allah da gani ka qaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki suna cikin ni'ima wannan rana ran tashi alkiyama kenan ila rabbiha nadira zuwa ga ubangiji suna suna kallo an gane ko zuwa ga ubangiji suke kallo su waɗannan ganin amma ana nufin dukkan mutum domin abinda kake gani kai ko an ce irin ka suke gani ko an ce kana gani dai ai ganin ya shafe ka gaba daya duk da yake waɗansu su yi tawilin aya su ce ila rabbiha jam'i ne ila na ni'ima an gane ko daga al'ala'u ne kenan sai zama wai suna nufin zuwa ga ni'imomin ubangijin su suke kallo to dan haka wannan fassara ce da take tana gurguwar fassara za ga waɗanda suke inkarin ganin Allah irin su mu'tazila da sauran yan shi'a waɗansu suna ganin ba a ganin Allah sai su irin wannan fassara su ce ila rabbiha nadhira za ga yan shi'a da sauransu suna abin nan wa ka qaulihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da alhusna wato mafi kyau shi ita ce aljanna kenan wa ziyada da kuma ƙari shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala suratu yunus wannan aya ta 26 fal husna malin yace kyakkyawa aljannatu ita ce aljanna wa ziyadatu an gane an gane ko ƙarin da an kace za a yi musu annazaru ila wajhillahi alkarim shine kallon fuska ta ubangiji an gane ko ubangiji wanda yake mai karamci wa kadhalika qawluhu kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma yasha'una fiha yan aljanna suna da duk abin da suke bukata wala daina mazid ƙari gare mu yake kinan ƙarin shine su ga Allah subhanahu wa ta'ala ala ahdi alqawlaini akan ɗaya daga cikin abin da waɗansu malamai suka faɗa duk da yake wala daina mazid ma'ana ƙari na abin da suke bukata duka muna ba su shi waɗansu suna yin wannan fassara wa ka qawlihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fil kuffari game da kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun su kafirai an rabbihim daga ubangijin su yawma idhin wannan rana mahjubun za a sa makance su suratul mutaffifin aya ta 15 to in an ce su kafirai za a sha makance su yufhamu min dalili khitabihi za a fahimta daga dalilu khitab abinda ake cewa mafhumul mukhalafa kenan a wajen malaman usulul fiqh annal mu'minina cewa su mu'minai laisu mahjubina an rabbihim ba za a kare su ba daga ganin ubangijinsu wannan shine abinda wato nasoshi suke bayyana kenan waɗannan sun ce ba a ganin shi waɗannan kuma sun nuna ana ganin Allah subhanahu wata'ala to wal jawabu mallan yace amsa min thalathati awjuhin akwai fuska guda uku al awwalu na farko annal ma'ana la tudrikuhu al absar gannai ba su ganin Allah ai fi duniya anan duniya fala yunafi ru'ya fil akhirah wannan ba shi ke nuna cewa ba za a ga Allah a ranar tashin alkiyama ba a lahira kenan الثاني نبي أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين عام ne da anka ce la tudrikul absar amma ana nufin ya shafi kowa amma sai anka keɓance da muminai lahu ga Allah fil akhirati a ranar lahira wa hadha qaribun fil ma'na al awwal malin yace wannan yana kusa da ma'ana ta farko domin yin taksisi ne da anka ce can an nuna duniya daban lahira daban nan ko an nuna a'a can ya shafi dukkan mutane amma an keɓance a lahira da muminai shi yasa malin yace yana kusa da juna الثالث na uku wa huwa al shine gaskiya أن المنفي في هذه الآية أبند أنك كوري أتكين آية الإدراك المشئر بال... بالإحاطة بالكنه شيني أنا نفي الرشكة أنغاني كو رسكة تا المشئر ود تكي سند بالإحاطة بالكنه أن كيوي سني كلو وند يا كيوي سنين حقيقة نين أبنجي أما مطلق الرؤيا أما كوي كلو كوي فلا تدل الآية على نفيه بما آية تنا كلو بني باتنا نونة cewa an kore wato gani bane bal huwa sabitun bi hadhihi al-aya al-qur'aniyya mal yace a in ma kakkalle wannan aya zaga ma ya tabbata an gane ko ana ganin Allah wal ahadithu sahiha da ayoyi da hadisai ingantattu wattifaqi ahli sunnati wal jama'ati ala zalika da ittifaqin ahli sunna wal jama'a an gane ko wa hasilul jawabi malam yace to abinda a takaitaccen magana kina akan amsa annal idraka cewa shi rishika ko riska akhassu min mutlaqir ru'ya wato akhassu shi an make mafi keɓanta min mutlaqin ru'ya daga gani li'anna al-idraka domin abinda ake nufi da riska al-muradu bihi abinda ake nufi al-ihata kewayewa akwai bambanci tsakanin kewayewa da gani ko da sani da kuma sanin sashen wani abu wal arabu larabawa ta kulu tana cewa ra'aitu shay'a na ga abu wa ma adraktuhu amma ban san haƙiƙanin shi ba فمعنى abinda ake nufi la tudriku al absar la tuhitu bihi ba za ta kewaye sanin hakikanin ubangiji ba kama annahu ta'ala ya alamul khalqa kamar yadda Allah ya alamuhu al khalq bayan shi sun san shi ta fuskar abin da ya sanar da su wala yuhituna bihi ilman amma busu wala yuhituna bihi ilma busu isa su kewaye Allah da sani ba wa qad ittafaqa al-uqala malin yace duk masu hankali sun yi ittifaki nan mallan yana bayani ne akan al-qawaid al-mantiqiyya da al-qawaid al-jadaliyya wanda malam ya haifice a cikin su shi sanar lokaci yake taɓo su ba kowa ke iya fahimtar waɗannan ka'idodin ba wa qad ittafaqa al-uqala duk masu hankali sun yi ittifaqi ala anna nafiyal akhassi korewar mafi kasancewa keɓantacce la yastalzimu nafiyal a'ami ba shike nuna an kore abin da yafi faɗi ba an gane ko abin da yafi gamewa fantifa'ul idraki da anka kore kewayewa domin ita ce akhassu la yalzamu minhu intifa'u mutlaqin ru'yati ba shike nuna an kore gani ba ma anna Allah ta'ala la yudriku kunhahu ala alhaqiqati ahadun min alkhalqi domin tare da cewa babu wani daga cikin la yudriku la yudriku kunhuhu ala alhaqiqati la yudriku kunhahu ala alhaqiqati ahadun min alkhalqi bari mu fassara ta zaure da mutane su gare ahadun mutungu ko guda ne la yudriku ba zai iya riskar ba kuna hahu haƙiƙanin Allah alal haƙiƙati sanin haƙiƙanin sa gaba ɗai an gane ko min alkhair daga cikin halittu imo dan haka ba wanda isa ya san haƙiƙanin Allah yanzu misali likita yana ganin ka kuma yana yiwa ya san wani abin da mutane ba sani ba idan ya fasa cikin ka ya ga abin da ba kowa ya gani shi ba ka gani alhali ko mutane da dama suna ganin ka kana tafiya malam yace wa dalilu ala sihhati hadha alwajhi zance wanda yake dalili ne akan ingancin wannan fassara da muka yi ma akhrajahu shaykhani abinda sai Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi sune ash-shaykhani ya an ce ash-shaykhani cikin ilmul hadith Imam al-Bukhari da Muslim an ce ash-shaykhani cikin ilimin wato cikin tarihi na musulunci ana nufin Abubakar wa Umar min hadisi abi Musa hadisi na Abu Musa marfu'an wanda an daukakar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malin yace to hijabuhu nur an gane ko hijabuhu abinda ashamaki da Allah tsakaninsa da halittunsa an nuru haske awin nar a wata riwaya ko ko wuta haske ne kenan wanda ko yana tare da wuta ko kuma tsananin zafi kamar wuta law kashafahu da Allah ya yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi da hasken fuskar ubangiji ya kone mantaha ilaihi basaruhu min khalqi duk abinda hasken ganin Allah ya kai ƙarshe gari ganin Allah iyaka ganin ubangiji min khalqi na halittunsa da sun kone duk inda ya jayi wannan hasken da zai kone halittunsa ma'ana duk hasken da wannan halitta ta kai gare shi da za ta kone shi shine abin da ake so a ce ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam ya kawo malam ya ce to fal hadithu sarihun fi adamin ru'ya wannan hadisi sarihi sarihi ne an gane ko ya fito a fili yayi bayani fi adamin ru'yati fi dunya cewa ba za a ga Allah duniya ba wa yufhamu minhu ana fahimta adamu imkan al-ihatati mutlaqan wa nufhamu minhu za a fahimta gare shi adamu imkan al-ihatati mutlaqan ba zai yiwa ba mutane su kiwaye sani da Allah subhanahu wata'ala ba zai yiwa ba har abada an gane ko tunda nan ya ce nan duniya da ya jaye haske za su kone to kenan ku duk abin da zai kone ba zai ga Allah ba ko dan adam ne ko ba dan adam ba amma a lahira za su gare shi amma ba za su kewaye sani da shi ba shine abin da malam yake son ya ce to a ƙarƙashin wannan hadisi wanda malam ya ce rawahu shaykh akhrajahu shaykhani mai tahqiqin wannan littafi yace akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi a hadisi na 179 walam yukhrijhu al-bukhari imam al-bukhari bai fitar da shi ba shine abinda malam yace wa kaza azahu ibn kathir fi tafsir al-bukhari wa muslim yace ibn kathir shi ma ya danganta shi zuwa ga bukhari ga muslim tana yawa malam ya dauko wannan magana ne ga ibn kathir ba tare da ya tsaya ba ya hankalta mata domin malam shi ma masani ne na alqur'ani kuma masani ne na hadisi amma li kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki yana iya tuntuɓe yana iya kuskure komi gwanin takka wata rana kana iya kai kuskure Allah ne baya kuskure Allah ne baya mantuwa duk da yake malam yayi fice a farge daban-daban ya san ilimin hadisi gwargwado kuma malam yana bincike akan ilmul jarh wa ta'dil kwarai da gaske yayi amfani da shi a cikin littattafansa amma gashi sai gashi yayi mantuwa ya ce Imam Bukhari da Muslim tana yiwa ya dauko shi ne ga Ibn Kathir yayi itimari akan Ibn Kathir bai hankalta ba Ibn Kathir shi ma ai malamin tafsiri ne kuma malamin hadisi ne mutum ina son ya diba ya dibi al-masanid na Ibn Kathir babban littafi wanda yayi a cikin wato ilimin hadisi da sauran littattafansa to don haka dai a takaice wannan imamu muslim imamu bukhari bai fitar da wannan hadisi ba kuskure ne wanda kuma kowa yana iya yin kuskure da haka kaga wannan ita ce hanya ta tahqiqin littafi ba tare da sai an nuna wannan malamin ba tare da cewa malam ibnu kathir ai ba a shakka shi ko cikin ilimin hadisi ko cikin qur'ani malam sheikh muhammad al-amin shinqiti ba a shakka ilimin sa ko cikin alqur'ani ko cikin hadisi da an kai taqiqin littafin sai an ka gano sun yi kuskure nuna sun yi kuskure ba shike nuna su ba manyan manyan malamai bane kuma ba shi zai sa wanda ya gano kuskure su ba ya fi su ilimi dan da kai irin littattafan su sai a duba a gani kai kuskure nawa nawa za a samu a bincike na ilimi to dan haka ya kamata ƴan uwa su fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to malam yace wal hasilu ƙarshen magana kenan ma'ana a takaice anna ru'yatahu ta'ala bil absari ja'izatun aqlan fi dunya wal akhirah wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala ru'yatahu ta'ala ganin Allah subhanahu wa ta'ala bil absari da gani ja'izatun abu ne wanda yake ya halatta aqlan a hankalci fi dunya wal akhirah a duniya da lahira li'anna kullu mawjudin yajuzu an yura aqlan domin duk abin da anka ce akwai to hankali yana halatta cewa a gane shi wa ya dullu li jawaziha abinda ke nuna cewa ta halatta akalan aka hankalce qaulu Musa fadar annabi Musa rabbi arini anzur ilaik Allah ka nuna mini in gane ka suratul a'raf aya ta 143 lokacin da annabi Musa ya je munajati ganawa da Allah yace to li annahu la yajhalu al-ja'iz fi haqqi Allah ta'ala aqlan domin annabi Musa ba a cewa ya jahilci abinda ya halatta a cikin haƙƙin Allah ba a hankalce a hankalce annabi Musa ba a cewa ya jahilci wannan domin da ya san wannan abin bai dace ba dan zai tambaya Allah ya ce Allah ina so in gani ka wa amma fi shar'i amma a shar'ance fa hiya ja'izatun to abu ne wanda yake ya halatta a ce ana ganin Allah malin yace to amma wa waqi'atun fil akhira anan za ta abku a lahira kenan za a ga Allah zai abu ne wanda zai kasance mumtani'atun fid dunya amma ya zan abu ne wanda an hana shi a duniya a shar'ance kenan ومن أصرح الأدلة في ذلك مفي وتفتوى في لدى كتكين دليل أكن ونن ما رواه مسلم abinda muslim ya ruwaito shi wa ibn khuzaima da ibn khuzaima marfu'an wanda an ka daukakar da shi innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ku ba za ku ga ubangijin ku ba hatta tamutu har sai kun mutu kenan kaga wannan hatta mafhumul ghaya ne in an ce abu hatta sai kaza to yana nufin mafhumul ghaya wannan abin ba za a yi ba sai ya abku da kaza wal ahadithu bi ru'yatil mu'minina lahu hadisan da suke nuna ana ganin mu'minai al mu'minai za su ga Allah yawmul qiyamati ranar tashi alqiyama mutawatiratun hadisai ne mutawatirai suna da yawa cikin sahihul bukhari da muslim da ghairuhu da ghairuhuma wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai malam mai tahqiqin wannan littafi da ya zo kan wannan mas'ala da inda malam ya ce rawahu muslim an gane ko mai tahqiqin wannan littafi domin taba'ar da take gare ni ta kursi malika abdullah ce wanda ya tahqiqin sa ahmad bin muhammad muhammad badawi wanda biyar dibi wannan to dan zai ga tahqiqin wannan littafi dan kawai ne muna cewa mai tahqiqi mai tahqiqi bai san a ina ne aka kawo wannan ba to sai ya kawo a ƙarƙashin mas'ala nukta ta biyu yace lam aqif alaihi fi sahihi muslim wannan hadisi na yi bincike a cikin sahihi muslim ban gan shi ba wa qad azahu lahu al-hafiz fi fath al-bari imamu hafiz imamu al-hafiz ibnu hajar al-asqalani an ce al-hafiz a cikin al-qur'ani wanda ya haddace al-qur'ani al-hafiz cikin hadisi akwai maganganu da dama wanda ya haddace hadisi dubu kaza da sanadin su da kuma matanin su to akwai sabani kan adadin hadisan wasu su ce hadisi dubu saba'in da biyar su ce kaza to an ce al-hafiz a wajen malaman hadisi abinda ake nufi da ne kenan akwai sabani yace to waqad azahu lahu al-hafiz fi fathil bari al-hafiz ya danganta wannan hadisi ga muslim a cikin fathul bari sai bala yace to bai tsaya akan shi ba an gane ko kenan nan shi malam yace ma rawahu muslim tana yiwa malam yayi itimadi ne akan abin da ibnu hajar al-asqalani ya faɗa tana yiwa shi akwai hadisin cikin wata taba'a cikin sahihi muslim wadda su bu su gane ta ba tun da sahihi muslim tana yiwa ya zama to bugu bugu ne akwai wanda mukhtasar ne akwai wanda mutawwal ne an gane ko ko kuma a'a malan da shi da ibnu hajar al-asqalani wato sun yi waham ne shi malan yayi itimadi akan magana ibnu hajar al-asqalani ya kawo wannan amma tana yawa hadisin babu shi cikin sahih muslim shi yasa dalibin ilimi sai ya hatara yana yiwa ka zo ka ce babu shi ciki sai a diba taba'ar da ke hannunka mukhtasara ce ba a maimaita hadisan ba ko ba a kawo su duka ba domin sai an duba cikin sahih muslim wanda yake sahih muslim ne wanda yake ya tattaro hadisan na ɗai kenan na biyu tana yi wa kuskure na to kaga ibnu hajar al-asqalani kowa ya san waye ibnu hajar al-asqalani a ilimin hadisi amma yanzu an yi bincike an ce malam ya ce lam aqif alaihi shi ma wayo ne da shi don bai cewa laysa fi sahihi muslim wanga hadisin bai cikin sahihi muslim ana gudun a zamanto yana sai ce lam aqif alaihi shi yasa duk abin da baka gani ba ko baka san shi ba ba shi ke nuna ba ilimi bane don kai baka kewaye sani da ilimi ba da mas'aloli na ilimi nan manya-manyan malamai ne dukkan su an san su ibnu hajar al-asqalani cikin hadisi ai ba a zancen shi babu wanda zai ce ibnu hajar al-asqalani bai san hadisi ba sai dai jahilan hadisi ko kuma mai son rai ko mai hasada to amma gashi ya faɗi wani abu amma an ce ai bincike ba a gano shi cikin hadisi ba me ya matsala shi yasa kuskuren malami ba shi ke nuna ba malami bane ina fata ana fahimta ta to wannan kenan da yace wa ibnu khuzaima da ibnu khuzaima mai tahqiqin littafi yace akhrajahu ibnu khuzaima fi tauhid littafin ibnu khuzaima fi tauhid kaga ya kwadi cikin littafansa wanne ne shi yasa in kace malam ya ce kaza wani lokaci yana kyau ka faɗa cikin wani littafi ne dan saboda yana daga cikin abinda ilimin duniya yanzu a bincike za a ce cikin wani littafi yanzu da ake buga littafi a ce cikin wace taba'a a cikin wani babi a cikin wace safha a gano maganar da ka faɗa ba wai kawai ka zo kai ta surutu ba ka faɗi abubuwan da kake so babu wani dalili babu wata hujja kuma ko ka kawo dalilai sai an bincika an ga in so inganta kuma ko so inganta sai an binciki ma'anar su in abin da ka faɗa na ma'ana akwai shi ko babu amma ba haka ne kawai masaloli na ilimi za a zo a tattauna akan su abin da mutum ya ga dama ya zo ya gama mutane ina tunanin kamar wannan shine ilimi ilimi ya ginu ne akan hujja da dalili da kuma haɗa dalilan malamai da sanin ka'idodin ilimi wanda ake bi wajen tace mas'ala ba wai kai mutum ya faɗi abu abin da ya fahimta sa tsammanin ilimi ne ina fata an fahimce ni malam yace min hadisi abi umama shi mai tahqiqin littafi min hadisi abi umama al-bahili almuhimmu dai na ana zancin shi wanga hadisin ba wai ana nufin su hadisan da sun kace ana ganin Allah ranar tashi alkiyama ba ita wannan mas'ala ce hadisan nan sun yawaita sun kai matsayin mutawatiri ina fata an fahimce ni to wannan ita ce abinda mas'alar da malam ya kawo to anan kafin mu je gaba da bayani a mas'alar mu ta gaba shine cewa kenan mas'ala ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala shine wasu sun ce ana ganin Allah a duniya nasoshi sun nuna wato kenan ba a ganin Allah a duniya wasu sun ce ba a ganin Allah a duniya da lahira musamman mu'tazila wajen fadar Allah subhanahu wata'ala lan tarani suna cewa ai lan tufidul abadiyya da Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka gane ba kidan wannan ya nuna ba a ganin Allah duniya da lahira domin an ce annabi Musa bai ga Allah lahira ba to ya za a ce sauran mu'minne ma sun ga Allah lahira tun da annabi Musa ba sai suka ce ba a ganin Allah duniya da lahira shi yana wannan lam malamai suke yi musu raddi cewa ba gaskiya bane domin lan ba tana nufin har abada ba lan ana iya kaide ta da lokaci maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya a yau ba zan yi magana ba da tana nufin har abada ba za ta ce lan ukallima al-yawma ba ina fata an fahimci ni kai bal ma waɗansu suka ce in ta zo da abadan take nufin har abada ina fata an fahimci ni waɗansu malamai suka ce ta ce a'a kai har da abadan in ta zo da shi in akwai nassin da ya ku ya nuna abin ba har abada bane sai a ce ba har abada bane ahlul kitabi Allah ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim cikin suratul baqara domin akwai wala ya tamannawnahu abadan a cikin suratul jumu'a kan dalibin ilmi wani wanda bai san ta jumu'a ta baqara ba yazo ya ce an yi kuskure walan ya tamannahu abadan yana cikin suratul baqara Allah ce ba za su taba gurin mutuwa ba har abada domin yana zancen mutuwa ne qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannawu al-mauta in kuntum sadiqin walan ya tamannahu abadan الضمير yana koma zuwa ga almautu ko wanda yace walan yatamannawhu nan wannan ta'un ta almautu ba ta'un ta anisi bace ko alafazi a'a almautu nan wagga ta'un ta, ta asalin kalimar ce dan haka ba muannas bane bai ce walan yatamannawha ba kamar inda yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat an gane ko amwata da yace amwatan na amwatan ba jam'u muannasu salim bane domin alifun wa ta'u wadanga a cikin asalin kalima suke sai inda ƙara suna an kai in an ce mu'mina a ce mu'minat yana da kyau ɗalibai ilimi su fahimci wannan to walan yatamannauhu ba za su yi gurin mutuwa ba abadan har abada to kaga nan ai ta nuna cewa nan har abada ba za su yi gurin mutuwa ba to amma sai malamai suka ce a'a in an samu nasin da ya nuna za hakan za ta faru babu matsala ko da an kawo da landa abadan babu matsala mikenu da za su yi gurin mutuwa Allah subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf yace wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kafirai za su ci kuma ahlul kitabi suna daga cikin su kafiran su kenan liyaqdi alaina rabbuk ubangijin kai mana hukunci mu mutu kaga wannan yana nuna cewa suna fatan mutuwa ba wai har abada bane a lahiran ma gashi an kawo dan an kawo abar da haka ɗaliban ilimi a yi kokari a san mas'aloli da irin yadda ake tattaunawa kansu kada a tuma kullun ana faɗar magana abinda kawai ya bayyana gare ka gaban ka kace shi kadai na a karatu Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai waɗanda suka ce ana ganin Allah ba a ganin Allah duniya da lahira shi yasa su zama shari wanda magana ta so ta lan lan cewa har abada a'a ga ma lan ta zo tare da abadan kuma nasi ya nuna cewa a'a ba wai har abada bane a'a wani lokacin koda ta zo tare da shi shi yasa wannan in ka diba cikin al-kashaf na Imam Zamakhshari sai ji maka lan yana nuna ba a ganin Allah har abada kaza kaza kaza kaza don saboda su kaga aqida ta ahli sunna yana da kyau ɗaliban ilimi mai so ya koma cikin wagga mas'ala da ni faɗi ta cewa lan da abadan in sun haɗu ma ba wani suna nuna har abada ba bayan na kawo aya ka koma cikin littafin tafsiri na Abdul Qadir Shaybatul Hamd ya kawo wannan mas'ala a ƙarƙashin wato wannan aya ina fata an fahimce ni ina ganin ƙarƙashin wannan aya ya kawo shi ko kuma a ɗaya daga cikin ayoyi almuhimu ya kawo cewa da landa abadan in an samu nasu wanda yake nuna ba har abada bane ana iya tabbatar da shi adiba cikin tafsirin sa cikin suratul baqara ina ganin ya kawo wannan mas'ala ko ƙarƙashin wannan aya ko kuma wato wata aya daga cikin su amma dai tabbas cikin littafin shi akwai wannan mas'ala to kyau sai waɗanda suka ce kuma ana ganin Allah a duniya na sun su nuna ba a ganin Allah a duniya amma a lahira waɗanda suka ce ba a gani a lahira sun yi kuskure domin nasoshi sun nuna ana ganin Allah a lahira wallahu ta'ala alam sai dai koda sun ga Allah a ranar tashi alkiyama ba za su iya kewaye sani da Allah ba don ya ce la tudrikuhu shi yasa ar-ru'ya da al-idrak ba abubuwa bane guda ba guda bane domin al-idraku shine ka kewaye sani da abu ar-ru'ya kuma kaga abu yanzu tana yiwa kaga abu da nesa amma baka gane ba shin mutum ne ba dan adam bane dabba ce ko menene kaga wannan ru'ya daban alhamdulillah kathira ru'ya daban al-idraku daban shi yasa ma Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi da yazo bambantawa tsakankanin waɗannan mas'alolin yake cewa abin da ke nuna ru'ya da idraka daban yace lokacin da annabi Musa ya fita da mutanensa a cikin suratul shu'ara falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da tara aljam'ani jama'a biyu suka ga juna suna tsinka da juna qala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutanen Musa suka ce an ardishke mu qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin kaga tara aljam'ani sun ga juna to wannan bai nuna idraki ya tabbata ba qala ashabu Musa inna lamudrakun kaga sannan sun kai zancin rishika shi yasa ce la tudrikuhul absar ina fata ana fahimta ta kenan sanin hakikanin Allah shine abin da Robert zai taɓa yiwuwa ba amma ganin ubangiji Allah subhanahu wataala zai ba su iko jiki a nan duniya ba a halicce shi dan ya ga Allah ba bai da karfin da zai ganin Allah amma a lahira Allah zai halicce shi da sifar da zai iya ganin ubangiji wannan shine abin da zan iya cewa karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba wato sai mas'ala ta wato ɗari mas'ala ta saba'in a ƙarƙashin aya ta ɗari shidda amma yanzu a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta saba'in malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai aya ta ɗari shidda malam yace la yu'aridu ayati saifi wannan aya ko wannan nasi ba shina cin karo bane da ayoyin yaki na takobi ba yana nufin an ce akwai kai baka da ayi yaki li annaha nasikhatullah domin waɗannan ayoyin sun shafi waɗancan ayoyi an gane ko ma'ana waɗannan ayoyin na yaƙi sun shafe ayoyin da suka ce wa a'rid ko ko an ka nuna akau da kai akau da kai waɗansu daga cikin malamai ba su tafi kan wannan ba suna ganin wa a'rid anil mushrikin ana nufin akau da kai akau da kai ba na zancen yaƙi ba domin a makka ma ba a farlanta yaƙi ba nan kau da kai ko kauracewa da ake zance ana nufin kauracewa wadda kafin Allah ya bada iko ko kuma kau da kai irin wanda kafin lokacin yakin yayi domin tana yiwuwa an yi umurci a yaki yanzu misali ahlul kitabi an ce fa'fu anhum wasfa an gane ko ka fa'fu anhum ka yafe musu wasfa ka kauda kai to ai ba na nufin ba zai yake su ba tunda ya yake su a Madina kuma wasu ayoyin da suke zancen wannan a Makka wasu kuma a Madina an gane ko amma ana nufin a akwai kauda kai wanda dan adam bai rabuwa da waɗanda za su cutar da shi ba za ka rayu duniya ba kawai ka tsira daga mutane zagin su ko cin mutuncin su ko so ka magana ko kokarin cutar da kai ko daure ka ko koraka ko kashe ka wannan wani abu ne wanda yana iya faruwa tun da ya faru ga annaba yana iya faruwa ga kowa ko a yi maka kiran ƙarya ko a jingina maka abin da ba shi bane ko a yi kokarin dai wani abu to amma da an ka ce ya kauda kai a'a kauda kai yana daga cikin abubuwan da ke baka dama ka ci gaba kashe gulgulan ka da wasu su ayyuka domin ka ce duk wanda ya gaya ma magana duk wanda ya zage ka duk wanda ya maka kaza sai ka maida masa martani zaka bata lokacin ka ba za ka yi aiki ba to waɗansu malamai suna ganin ba shafe ayoyin an kai ba malam ya ɗauki ɗaya daga cikin ra'ayukan malamai wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimci ni kamar ayat da ta ce fata walla anhum fama anta bi malum ka juya ka basu baya ba ana nufin ya daina wa'azi ba ina fata an fahimci da a'a ana nufin ya juya ya bada baya har lokacin da wata dama ta samu aji a ci gaba da wa'azi don ya kace fata walla anhum shikenan ka juya ka bada baya kenan ma an ce ya daina wa'azi gaba daya bar mutane kuma ba haka alqur'ani yake nufi ba kan wani ya fassara alqur'ani da wannan yace mallamai kun to kun dame mu Allah ya ce a daina bayan wa'azi in kai wannan fassara zaka hadu da Allah to wannan shine ayar da malam ya kawo yanzu kuma sai mu je mas'alar mu ta gaba yanzu zamu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha a karkashin mas'ala ta 294 a karkashin aya ta 100 wato 14 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala Allah shi ya sabka muku da littafi mufassalan wanda an rarrabe ayoyin shi kuma Allah ne ya bayanin su kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wa lam yaqul Allah bai ce wa huwa allazi anzala ilayya domin ayat tana farawa ne qul afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala kenan walam ya kul Allah bai ce ba wa huwa allazi anzala ilayya ba shi ya sabkan mini littafi ba shin yanzu zan riki wani mai hukunci ba Allah ba kuma alhali shine ya sabkan da littafi gare ni amma sai Allah ta ce sai aya ta ce wa huwa allazi anzala ilaykum ma anna Allah ta'ala qala wa anzalna ilaykal kitab musa baka maka littafi malam yace kulna zamu ce lamma kana inzaluhu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kasance sabkar da alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li yuballighahu ila alkhalqi ya isar da sakon ne zuwa ga halittu wa yahdiyahum bihi kuma ya shirya da su da alqur'anin kana fil haqiqati munazzalan ilaihim kina haqiqanin alqur'ani ma kamar an saukar da shi ne su ma zuwa gare su lakin bi wasitatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai ta fuskar manzo ne aka saukar musu da shi fasaluha ko fasalaha sai ya inganta idafatul inzali ilaihi a danganta sabka zuwa gare shi wa ilaihim zuwa gare su shi ya fara sauka gare shi dan kuma ya sabka ya yi musu wa'azi kenan sai zama su ma an sabkar ne don su dan shi dan su wannan shine to da wannan zaka gane cewa waɗanda suke kokarin kamar alhashawiyya wadda ta aqida da take kiran ana annaba suna iya kafirta sannan su dawo su musulunta ko ko su mutu akan kafirci wal iyadu billah suna dai cewa annaba suna iya kafirta to ba mu sani bishin za su tuba ko ko su mutu akan kafirci daga cikin hujjojin da suke hankaltawa irin waɗannan abubuwan duk da yake aqida ce tana tana buƙatar a tabbata a yi bayani kan ta mai tsawo sai mun gane cewa in an ce sabkarwa na taɓa bayanin wannan a cikin matsala da ta gabata a cikin darussa na saba'in da wani abu na manta dai tsakanin na saba'in da uku zuwa hudu na yi bayanin wannan matsala cewa cewa an sabkar da littafi ba shi ke nuna kai tsaye ba shi yasa wannan mutumin na ahlul kitab da aka ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka tuna wanda mun ka bashi ayoyi mu sai fita daga gare su ba ana nufin wannan mutumin an bashi ayoyi kai tsaye ba tana yiwa an ba wani annabi kamar annabi Musa a zamanin sa sannan sai bijire shi wannan mutumin shi ma an ce an bashi ayoyi kuma dalilin da ke nuna ba kai tsaye ba bani isra'ila Allah ya ce ya ba su ayoyi ba duk bani isra'ila bani annabawa wala qad ataina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa mun ba bani isra'ila alkitaba littafi a duk bani isra'ila Allah ya saka musu da littafi ba haka ake nufi ba dan haka kada mutum ya dauki irin wannan aya ce ai an taba wani annabin Allah ayoyi ya fita daga cikin su ya kafirce a a a a yana nuna malami ne kamar yadda ake cewa an ba da littafi amma ana rufin ba kai tsaye ba wannan yana daga cikin abin da kamata dalibai su yi hankali da shi saboda za ku ga ana yada aƙidar da za ta zubar da kimar annabawa saboda a kai zuwa gare su ƙarshe sai a zubar da kimar alƙur'ani ƙarshe sai a zubar da kimar addini shikenan ƙarshe kuma sai a kai ga Allah subhanahu wataala ayi banna Allah kai mana tsari da waɗannan munanan aƙidu wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala wato ta 295 an gane ko a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha fa in qila ina an kace fi qawlihi ta'ala a fadar Allah subhanahu wataala fakulu ku ci mimma dhukira smullahi alaihi ga abinda anka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin har in kun kasance da ayoyin Allah kun yi imani kaifa allaqal kauna minal mu'minina mi yasa allaqal kauna minal mu'minina Allah ya rataya ko ya jingina ko ya danganta kasancewa daga cikin mu'minai bi akli dhabihati da cin abin da anka yanka al musamma alaiha wadda anka ambaci sunan Allah akanta wal kaunu minal mu'minina hasilun kasancewa kuma mutum mu'minina abu na tabbatar cewa illam tu'kalu dhabiha aslan ko da ma mutum bai ci ba wani misali mutum ya rayu bai taba cin abin da anka ambaci sunan Allah a kansa ba amma yana sallah kuma yayi imani to ai wannan ba shi ke nuna cewa ba sai in yana da imani ne da cin abin da anka ambaci sunan Allah to me yasa anka ce sai in kana mumini zaka cin abin da anka ambaci sunan Allah a kansa malam yace kulna zamu ce al muradu abin da ake nufi da shi i'tiqadul hilli wato kai kudurta cewa abin da anka ambata sunan Allah akan shi halat ne an gane ko la nafsal akli ko la nafsul akli ba ana nufin zatin ci ba shi zatin ci shi cin karan kansa shine ake nufi da nafsu nan ga fa inna ba'd man kana ya'taqidu hilla al-maitati min al-arabi kana ya'taqidu wato hurmata dhabiha an gane ko fa inna ba'd man kana ya'taqidu hilla al-maita domin sashen wanda ya kasance yana ganin halaccin abin da ya mutu min al-arabi daga larabawa kana ya taqidu hirmatal zabiha yana ganin cewa abinda an ka yanka ma haramun ne bai da halatta a ci ba kenan kawai shi abinda ya mutu mushe shine a halatta a wajen shi kaga fitrar shi ta lalace abinda an ka yanka shi ganin shi kai koda an bace sunan Allah bai halatta ba misali to wannan su ne aya take bayani kansu to wannan shine abinda malam ya kawo akwai bayanai na malamai karkashin wannan aya waɗanda ba wannan ba nan fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin waɗansu suna ganin wato in irin wannan an shafe jawabu shartakinta wasu kuma suna ganin an gabatar da shi kenan yanzu a wajen malaman basra wato jawabin an shafe shi amma abin da ya gabata yake kaddara shi kenan in kuntum bi ayatihi mu'minina fakulu mimma dhukira smullahi alaihi sai an ka shafe shi saboda wancan ya gabata malaman kufa suna ganin a'a shi fakulu mimma dhukira smullahi alaihi na farko shine ma jawabin kina asalin magana an yi at-taqdim wa at-ta'khir in kuntum bi ayatihi mu'minin fakulu mimma dhukira smullahi alaihi kina asalin magana in kuntum bi ayati llahi mu'minin fakulu mimma dhukira smullahi alaihi haka ya kamata magana ta kasance sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir kuma wannan yana da yawa to amma waɗansu su malaman kufa sun tahi cewa wannan ana iya ɗaukar shi kamar akwai saɓani tsakankanin malaman lugha wasu na ganin wannan sharaɗin babu shi kwata-kwata ma'ana su wajen malaman kufa suna ganin kamar wagga in bi ma'ana iz kenan ku ci daga abin da an ka ambaci sunan Allah iz kuntum bi ayati mu'minin don kun kasance masu imani waɗansu kuma suna ganin a'a in wannan sharaɗin na yana da matsayinsa na sharaɗi ba ta'alili na ba kamar wajen malaman basra ina fata an fahimci kenan ma'ana nan tahyij ne abin da ake kira at-tahyij nan sharaɗi na kamar an kawo shi ne don motsar da kai kai aikata aiki a in dai kun kasance muminne masu cikakken imani to ku ci daga abin da an ka ambaci sunan Allah a kansa domin Allah ne ya yi umarni da shi akwai mas'ala khilaf mai so ya koma cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ya kawo wannan mas'ala a karkashin inkin da ma'anoninta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta 290 wato da shidda a ƙarƙashin aya ta 122 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajubatuha malam yace fa in kila idan anka ce kaifa abhama fa'ila at-tazyina huna ya anka anka boye abhama na ana nufin boyewa wanda ya aikata na at-tazyin qawatawa huna a cikin wannan aya fa qala yace wa kadhalik wa kadhalika kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun kama haka ne an ka kawata makafirai abinda suka kasance suna aikatawa aya ta 22 a cikin suratul an'am wa qala fi ayatin ukhra a wata aya sai ce zayyana lahum a'malahum an gane ko mun kawata musu ayyukan su a cikin suratu wato annamli innal ladhina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun a cikin suratul naml aya ta 4 wa qala fi ayatin ukhra a wata aya kuma yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su faman huwa muzayyinul a'mali lil kuffari fil haqiqa to wani ne kawata musu nan an ce Allah ya kawata maka kafirai ayyukansu nan kuma an ce shi ya kawata musu kulna zamu ce at-tazyinu min ash-shaytan bil ikhwa kawatawa ta shaytan shine ta fuskar ya halakar da su wal idlal ya batar da su wal waswasati ya musu waswasa sawa waswasi wa iradu shuba ya kawo musu shubuhohi kamar yadda yanzu turawa da makiyan Allah suke kokarin kawo shubuhohi ta kowane fanni a cikin addinin musulunci wanda ya kamata ɗalibai ilimi su yi su yi kokarin bincike kan shubuhohi waɗanda adda alaka da alkur'ani ko hadisi ko aqida ko zamantakewa ko mata ko yara ko wasu abubuwa dai na musulmi da suke kokarin kawo shubuhohi bincike ne mai yawa cikin kowane fanni na rayuwa akwai shubuhohi da ake kawowa da rayuwa ta siyasa da rayuwa ta kaza da kaza ومن الله تعالى بخلق ومن الله تعالى تشيكو قواتاوا توجن الله سبحانه وتعالى بخلق جميع ذلك الله شي halicci komai fasahat al-idafatani to kowace dangantawa sai ta inganta zuwa ga inda anka danganta ta Allah da anka ce ya kawata yayi abu mai kyau ya halicci ƙasa ya sanya mata abubuwa masu kyau to wannan ita ce kawatawa ta Allah shi ko shaɗan da ya zo sai nuna a'a a bar bauta ma Allah a bauta ma a bauta mishi kuma abi duniya abi abin duniya a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine bambanci tsakankanin kawatawa din to wannan shine abinda wato malam ya kawo a karkashin wannan wato aya mas'alan mu ta gaba eh, yanzu zamu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab mas'ala ta 71 a karkashin aya ta 128 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab mas'ala ta 71 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala an-naru Allah zai ce makafirai bayan an tambaye su ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins Allah zai ce ma jama'a aljannu kun yawaita baitar da mutane kun yawaita batar da mutane wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa ajal wa qala awliya'uhum ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins ins wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd su kuma mutanen su za su ce wato أولياؤهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض سوكو ذا سوتي wannan ta aljannu mun ji daɗi ne tsakankanin mu sun yi muna da'a mun saba maka mu mun biya musu bukatar su mun ce musu su yi muna yanka sun yi muna yanka mun ba su kuɗi ko mun ba su matsayin duniya kenan batarwar da mun kai musu kowa ya ci amfanin shi ya ci amfanin wani ba wai kai haka muka batar da su ba to sai Allah subhanahu wataala aka zo wajen abin nan sai Allah ce qala an-naru mathwaakum wato makomako ita ce wuta wal iyadu billah khalidina fiha kuna masu dawwama illa masha Allah sai abinda Allah ya so to wannan aya malin ya kawo ta sai ce to هذه الآية الكريمة وانا آية mai daraja yufhamu minha za a fahimta daga gare ta kaunu azabi ahlin nar ghairu baqin yana nuna cewa kina azaba yan wuta ba za ta tabbata ba baqa'an lan qita'a lahu abadan wanda ba zai yankewa ba tunda ya ce illa ma sha Allah wa nadhiruha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa amma alladhina shaqu waɗanda suka yi tabi shine ash-shaqa'u kenan fa fin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq suna da az-zafir wato ruri wa shahiqun da kuma wato abin nan ya an ce zafir sun kace jan iska shahiqun kuma wato sakin wato abin nan kamar mutum yayi haniniya kenan ya ja iska ya saki iskansa an gane ko huci kamar da suke cewa farkon iska ka ja saki kuma ka fitar da shi ma'ana suna da irin wannan Allah kai wani tsari duk da yake akwai fassarori daban-daban wannan na kawo ɗaya ne daga cikin su khalidina fiha Allah ce suna masu dawwama a cikin ta ma damatis samawati wal ard matukar samai da kasai suna nan illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijin kai so inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin ubangijin kai yana aikata abin da ya so ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya ta 106 zuwa aya ta 107 a cikin suratu Hud wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala labithina fiha ahqaba za su zamana a cikin wuta daga labithina da sa'un ne ba labithina bane na sanya sutura da sirun labithina suna masu dawwama fiha a cikin ta ahqaban lokaci mai tsawo an gane ko lokuta kenan jam'i ne na alhiqbu ko alhiqbatu ko alhaqbatu ko alhuqbatu yana ilmin to musallas lugawi lokaci lokaci lokaci alhiqba alhaqba alhuqba amma dai jam'in sai a ce ahqab wa qad ja'at ayatun waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala anna azabahum lan qita'a lahu suna nuna azaba in wuta ba ta yankewa wal iyadu billah Allah kai muna tsari ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta a cikin suratul nisa Allah ya faɗa a cikin aya ta 169 khalidina fiha abada a cikin suratul ahzab ya faɗi khalidina fiha abada yan wuta a cikin suratul jin ya faɗa khalidina fiha abada a cikin suratul nisa aya ta 169 a cikin suratul ahzab aya ta 60 da wato biyar a cikin suratul jinni aya ta 23 duka akwai khalidin fiha abada shi yasa wajen harda malamai suna cewa waɗannan khalidin fiha abada na yan wuta guda uku ne kawai ba da yan aljanna ba sannan kuma wanda yake nuna cewa yan wuta za su dawoma a cikin ta har abada wal jawabu amsa an hadha daga wannan min aujuhin to waɗansu ayoyin kamar sun nuna cewa wani lokaci ne wasu kuma sun nuna ayoyin sun nuna har abada ya ce to ga amsar da za a bayar amsa ta farko ahaduha anna qawluhu ta'ala illa ma sha Allah da an ce Allah ce sai abin da Allah ya so ai illa man sha Allahu adama khuludihi fiha sai waɗanda Allah bai so tabbata su ba min ahlil kaba'iri na daga ma'abuta manya manya zunubai min al muwahhidin daga waɗanda suke masu tauhidi tunda su waɗanda suka shiga wuta din nan ana zance sai waɗanda Allah bai so su tabbata ba wanda ya zunubi wanda yake yana da tauhidin sa sabanin aqida ta khawarij da mu'tazila waɗanda suke cewa ahlul kaba'ir za su dawwama a cikin wuta to kenan wannan aqida ta ahlus sunna ita ta tabbatar da cewa idan Allah ya ga dama mai kaba'ira zai yafi masa in ya ga dama ya kai shi wuta daga baya fitar da shi wa qad sabata fil ahadith sahiha ya tabbata a cikin hadisai ingantattu anna ba'd ahli nari sashen yan wuta yukhrajuna minha ana fitar da su wa hum ahlul kaba'ir min al min al muwahhidin sune ma abuta kaba'ira daga cikin masu wato abin muwahhidin wadanda suke masu masu tauhidi wa naqala ibnu jarir hadha al qawl ibnu jarir ibnu jarir at-tabari ya cirato wannan magana an qatada daga qatada wa dhahak da dhahak wa abi sinan da abi sinan wa khalid bin ma'dan da khalid dan ma'dan wa ikhtarahu ibn jarir ibn jarir ya zabi wannan magana wa ghayatu ma fi hadha alqawl abinda karshen makura abinda ake so a cikin cikin wannan magana itlaqu ma nan da anka ce illa ma sha Allah an dauki kalima ta ma an yi itlaqin ta an yi amfani da ita wa iradatu man amma ana nufin man a cikin larabci wa nadhiruhu tamkar irin wannan fil qur'ani a cikin alqur'ani fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna ko aure abin da ya muku dadi na mata kaga ba a ce man tabat lakum minan nisa'i ba ko man taba lakum kina an ce ma ana nufin man kamar yadda waɗansu malamai sun kace wasu kuma sun kace saboda sifar su tashi sa an kace ma الثاني نبي أن المدة التي استثناها مدة wato lokaci wanda Allah ya keɓance hiyal muddatul lati baina ba'athihim min quburihim wa istiqrarihim shine lokacin da Allah ya keɓance bai da ba a fihim tsakanin tayar da su min kuburihim daga kaburran su wasu tikrarihim fi masirihim da kuma tabbatar su ina fata an fince ne qala ibn jarir aidan ibn jarir ya faɗi shi kenan tayo da su daga kabari kafin a zo a yi hisabi ita ce muddar da Allah ya so ba za a kai su ta badan da Allah ya so da direct za a yi wuta da su ba tare da sai an tsaya ba an ɗauki wannan lokaci waɗansu malamai sun faɗi wannan alwajhu thalithu fuska ta uku anna qawluhu fadar Allah subhanahu wataala illa ma sha Allah nan fihi ijmalun abu ne wanda ya zo a jumlace wa qad ja'at al-ayatu al-ahadithu sahiha ayoyi da hadisai ingantattu sun zo musarrihatun bi annahum khaliduna fiha abada wadanda suke nuna cewa za su dawwama har abada wa zahiruha abinda ake nufi annahu khuludul lanqita lahu tabbata ce wadda ba ta yankewa والظهور من المرجحات والظهور كما أبن ديكي بينا من المرجحات يعني دكتين أبو وند أكيدين جاي سوا فالظاهر مقدم على المجمل أتكين علم من أصول الفقه الظاهر ده أصول التفسير أو نسي وند ديكي ظاهري wanda yake na ɗaukan ma'ana biyu amma guda ta fi ƙarfi shine abin da ake nufi al-zahir domin nan al-zahir da larabci ana nufin abin da ya bayyana amma ba shi ake nufi ba fa zahir muqaddamun alal mujmal nasi wanda yake zahiri ana gabatar da shi akan mujmal wanda ya zo a dunkule kama taqarrara fil usul gashi nan mamalin ya kawo shi kamar yadda ya tabbata a cikin ilimin usulul fiqh wannan yana daga cikin amsar da malamai suka bayar wa minha malam yace yana daga cikin amsa anna illa fi surati hud da an ce illa a cikin suratu hud bi ma'ana siwa ma sha Allahu min ziyadati sai abinda Allah ya so na ƙari ala muddati dawami samawati wal ard akan daduwa akan lokacin samai da ƙasai tunda akwai sama da ƙasa duk inda wurin da zaka shiga akwai sama da ƙasa an gane ko koko sama da ƙasa da Allah halicce su a nan duniya suna da lokaci to illa ma sha Allah ma da mata samawati wal ard illa ma sha Allah in ana nufin samai da ƙasai na duniya ana nufin kidan lokacin da suka yi tsawon wannan lokaci to ma da mata samawatul ard to illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya kara akan wannan lokaci kenan sai ya zama to ya kara har abada ko kuma ma da mata samawatul ard matuka akwai sama ta ta ta wuta da ta kasan wuta da saman wuta to illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so karawa kuma in ya so karawa sai ya kara وقال واتو بعض العلماء ما لا يتي ساشن malamai sun ce innal istithna ala zahirihi shi wannan istithna'i akan zahirin shi da anka ce illa togaciya kenan ko togewa wa annahu ya'ti ala nari zamanun laysa fiha ahad sun kace a'a za a yi zamanin da wuta za ta zo babu kowa an gane ko wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yake cewa la ya'ti yanna ala jahannama zamanun takhfiqu abwabuha wato zai zo a wajen jahannama lokaci zai zo la yati yanna zai zo ala jahannama akan jahannama zamanun lokaci takhfiqu abwabaha kofofinta suna bugawa asalin alkhafku shine bugawar abu zuciya tana bugawa ko kuma a ce tuta tana bugawa laisa fiha ahadun babu kowa cikin ta wa zalika ba'da ma yalbasuna ahqaban lokacin da za su wato zauna lokaci mai tsawo wanda Allah ya ce labithina fiha ahqaba wa an ibn abbas zai zo an yi riwaya ga ibn abbas annaha ta'kuluhum bi amrillah za ta cinye su da al'amarin Allah a ƙari a yi ta ta ƙari an gane ko qala muqayyiduhu afallahu anhu muqayyiduhu mai taskance wannan magana malai yana magana ne akan kansa afallahu anhu Allah ya gafarta masa malai ya nema kansa gafara mu mun ce Allah ya gafarta mu malan kuma Allah ya gafarta mu dukkan malamai Allah ya gafarta mu dukkan musulmai alladhi yadhharu li abinda yake bayyana gare ni inji malan wallahu a'lamu Allah shine mafi sani anna hadhihi an-nar wannan wuta allati la yabqa fiha ahadun babu wadda yake tabbata a cikinta kamar yadda sun ka faɗa kamar daga Ibnu Abbas ya ta'ayyanu hamluha ala tabaqati allati kana fiha usatul muslimin za a ɗauke ta ne akan tabaka za mu iya cewa bene ko wuri wanda yake akwai al-usatul muslimina waɗanda suka yi sabo daga cikin musulmai kama da zama bihi al-baghawi kama yadda Imam al-Baghawi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna ya yanke wannan magana yace tabbas haka take fi tafsiri a cikin tafsirin sa li'annahu yahsulu bihi al-jam'u bayna al-adilla domin an kai haka sai a hada dalilai wa i'malu dalilaini aikata dalilai guda biyu su yi aiki aula min ilgha'i ahadihima shi yafi a watsar da ɗaya daga cikin su kenan in hakan tana yiwuwa amma وقد أطبق العلماء malam ya ce atubaka ma'ana nan malamai asalin atubaka shine an kulle abu ma'ana ana nufin an yi ittifaki in an ce atubaka albaba ya liƙe kofa atubaka na ana nufin malamai sun yi magana guda baki daya ala wujubil jam'i akan wajibin a haɗa dalilai amma ho idza amkana idan ho abin yana yiwa idan ho abin yana yiwa amma ma yaquluhu kathirun min al ulama abinda da yawa daga cikin malamai suke faɗa min sahabati daga sahabbai kaga nan mala ya faɗa kina har daga cikin sahabbai an samu waɗanda wasu sun yi ijtihadi wa man ba'dahum daga ciki da bayan sahabbai min annan nara tafna wuta za ta ƙare wa yanqati'u al'azabu an ahli hadha a yanke yin azaba daga mutanenta fal ayatul qur'aniyya ayoyi na qur'ani taqtadi adama sihhatihi tana nuna cewa abin bai inganta ba sai malin ya ce to wa idahu yadda kuma za a bayyana wannan annal maqama la yakhlu min ihda khamsi halatin wato abin da ya shafi huta akwai abin da ake kira al-istiqra da kuma as-sabr wa taqsim da kuma tahriru mahallin niza maka'idodi ne na ilimi waɗanda su ake iya tantance abu bai iya wuce huska kaza to kenan duk abi su kaga al-istiqra kenan akwai at-tam akwai al-khas in an ɗauki waɗansu fuskoki an bar waɗansu fuskoki ya zan istiqra khas amma an ɗauke su ta fuskar ko ina ya zama to a kenan yanzu misali istiqra'i a bi diddigin abu in an bi diddigin sa kaga in mun ka ce gabas yamma kudu arewa sama ƙasa babu aljihatu sitta ba yadda za a yi a ce abu ya zan wata fuska wadda ba waɗannan ba to in an bincika abu babu shi sama babu shi ƙasa babu shi kudu babu shi arewa babu shi dama babu shi hagu to kenan babu shi don bai yiwa a ce dukkan waɗannan jihohi guda shidda babu abu kuma a ce abu ya kasance ina fata ana fahimta ta to wannan ana kiransa al-istiqra at-tam ina fata an fahimci ne abu ne wanda yake tam ne wanda yake cikakki an gane ko to irin wannan ka'idodi ne da ake bi kenan za a dibi mas'ala ta dukkan inda take sai a wato kawo ta to shi kuma tahriru mahallin ne za a tantance inda ake yin sabani saboda a rage mas'aloli tana yawa mas'ala inda ma ake sabanin ba ma nan na ake so a tattauna kan shi ba wannan ana yin shi ne saboda takaitar da ilimi da kuma da gane mas'ala ta ilimi kuma a gane inda ake tattaunawa don mutane su gane da as-sabr wa taqsim ko at-taqsim wa sabr wannan suna fadar shi mas'aloli ne da ilimin usulul fiqh wannan dalibin ilimi ya kamata a ce ya fahimce su to su ne malam yayi bayani sannan na abin da ke son in ishara saboda lokacin mu ya matso kafin mu shiga cikin mas'alar gadan-gadan a darasin mu na gaba mu yi bayanin ta shine cewa malam ya ce kathirun minal ulama min sahaba wa man ba'dahum kaga ga mas'ala ce wadda ashe har sahabbai an yi sabani kanta shi yasa su sahabbai tana yiwa abinda an ka danganta zuwa gare su ba gaskiya bane dan sahabbai idan suka san mas'ala qat'iyya ce ga alqur'ani ga hadisi bayan da za a ce sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kyau mu fahimci wannan na biyu ba tabbas bane abinda an karwaito gare su ya inganta na uku tana yi wa sahabbai ba kowane bane dukkan ayoyi da hadisai sun ka isa zuwa gare shi shi yasa mas'aloli na ilimi malam ya kawo sahabbai ya nuna har sahabbai wasu daga cikin su an yi riwaya akan wannan kaga ya kawo ibnu mas'ud ya kawo ibnu abbas amma yayi su sahabban ko dai a ce abin bai inganta zuwa gare su ba ko a ce nassoshin ba su zo gare su ba don bai a ce sahabbai sun san duk waɗansu hadisai sahabbai ba su hadace alkur'ani ba kuma ba a cewa duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun san su akwai sahabin da turrar da ya bar Madina har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya har ya mutu bai dawo ba kidan bai yiwa a ce duk ya san hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma yana yiwuwa hadisan da suke da alaka da wannan mas'ala ba su zo gare shi ba yayi ijtihadi ta fuskar iya abin da ya kai gare shi shi yasa malamin da yake a ƙauye ya ba da fatawa iya bakin littafan da gare shi da matsalolin da gare shi Allah ba zai kama shi ba daidai ilimin shi ya tsaya shi yasa sai wanda ya san qawaidi ya samu lada malamin da ke cikin birni ya samu babban ilimi ya sallata tafai fiye da dubu bai samu lada ba ya samu wutar jahannama me dalili wanga mai qawaidi na qawaidin da akwai yankin su kuma shine limamin juma'a in an kai mai fatawa zai ba su daidai abin da ya sani kuma babu hajji da za a bi a samu wani sani in ba shi ba ya bauta ma Allah kuma yayi kokari wanda ya zo ya ilimi ya sallata tafai amma ya ɗauki iliminsa ya sa don neman duniya ko don taimaka ma wasu burori na duniya wanda mutumin ya yi asara tare da iliminsa mai yawa don haka cewa nan an kawo sahabbai ko ya zamanto abin bai inganta bar gare su ko ko ya zamanto a'a fassarar da za a yi na cewa su suna nufin waɗanda suka saba ma'ana musulmai waɗanda suka yi su ne za a karar da wutar su muminai waɗanda suka rika ba'ira sai a yi aljam'u bainar dalilai shi yasa kada ka zargi mallan dan ya kawo sahabbai a nan kuma kakkai mamakin mas'ala wani lokaci a ce har sahabbai na ciki sai an samu sabani ko abin da ya kama da haka shi yasa tattauna masalolin ilimi yan uwa musulmi yana buƙatar dogon bincike da wato masaloli da dama lokacin mu yayi yan uwa musulmi sai a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala zamu zo a karkashin wannan mas'ala ta 71 da malam ya kawo a ƙarƙashin inda malam ya zo ya ce wannan mas'ala tana da fuskoki waɗanda suke guda biyar ko hali guda biyar waɗanda ba za ta fice su ba sai mu ƙarasa bayani a kanta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh